أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu يقول الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا من يقول الله تعالى يسام أنوني وأن آيويس شغزك تم أولا منينا ashirin da ɗaya ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan rana ta juma'a mai albarka wanda kuma ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin miladiya a Allah ta'ala muke godewa da ya tara mu a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa domin bin abin da Allah ya sare na maganganunsa masu tsarki da neman fahimtarsu. Allah ya fahimtar da mu ya kuma sa abin ya shiga zukatanmu ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji. Allah ta'ala yake cewa ma fi samawati wa ma fi ardi lillah abin da yake cikin sammai da abin da yake ƙasai duk mallakar Allah ne. ya gabatar da lillahi kafin ya faɗi wannan saboda hasar kamar da muka sani da kuma ablahu fi alhasr aidan ya fi kaiwa matuƙa wajen takaita abin cewa babu wanda ya mallaki waɗannan abubuwa da aka ambata sai Allah ta'ala sannan Allah ce wala qad wasayyana alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum mun yi wasiya ma'ana umarni mun yi umarni ga waɗanda aka baiwa littafi nan littafin jinsin ake nufi ana nufin littattafai da annabawa suka zo da su to mun ba su umarni da kuma ku na wannan zamanin da waɗanda suka zo gabaninku da ku nan menene umarnin anittaqullah cewa ku bi dokokin Allah amran wa nahyan wa in takfuru in ku kuka kafirta kuka ga ba za ku bi ba za ku yi shirka za ku yi abin da kuka ga dama na saban Allah to ku sani babu abin da za ku cutar da Allah da shi da komai domin kuwa duk abin da ke cikin sammai da ƙasa din nasa ne zaka a cikin wannan mallaka in an samu wasu sun ƙibi sun yi girman kansu bi abin da Allah ya aiko annabawa da littafai da su ko da shi to hakika Allah ba zai ragu da komai ba in kun yi imani amfanin ko in ba ku yi imani ba kanku shine abin da Allah ke nufi kuma sannan ƙarancin masu bauta masa ba shi da tasiri wajen matsayinsa matsayinsa yana nan shine mahalicci shine mamallaki shine mai iko shine mai gudanar da komai ko mutum ɗaya ne kawai ya yi imani da shi wannan ba na ƙasa ba ce a wurinsa an fahimci wannan wannan shi wannan siyaƙin abin da ake nufi ke yawwa da haka shi yasa ya ce wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida ghaniyan an ibadatikum ko yawwa mawadaci ne daga bautar da kuke yi bautar ta ku ce ku za ku amfana da ita Allah ta'ala ba zai amfana da komai ba domin shi mawadaci ne in babu mai bauta masa ma kakkaf a cikin halitta sai iya annabawan da ya aiko in babu wanda ya imani da su sai su kadai haka suka zo suka koma to babu abin da zai damu ubangiji zai azabtar da su don ba komai bane su a wurinsa yawwa ba su kai ƙimar da za a ma kalli an yi wani ta'adi ba haka ya kai bawan Allah da kake wa ‘yan uwanka girman kai da wani jiji da kai kai ba a isa a kula ka ba ba a isa a kaza ba ka sani cewa Allah ta'ala kai a wurinsa ba komai ba baka isa ma a ambace ka ba haka in babu kai ma ba don shi ne mamallakin ba ba abin da kuma bai sani ba ya sai a ce ba a ma san da sai an fahimci abin to amma komai kankantar abu Allah ya san shi kuma yana mu'amala da shi gwargwadon hikimarsa kamar da muka tattauna jiya wa kana Allahu ghaniyan hamida Allah mawadaci ne kuma abin godiya ne da wajibi a gode masa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila duk abin da ke sammai da ƙasa duk na Allah ne mallakarsa ne halittarsa ne kuma bayinsa ne shi ke gudanar da lamarinsu wa kafa billahi wakila Allah ya isa a matsayin wakili in ya tsaya maka to kowa ya rabu da kai karka damu an fahimci wannan wannan shine to malamin sharhin nasa yana da yawa akan wannan kuma ba za mu tsallake wani abu ba da haka sai mu haƙuri mu sauri mu bi abin da mu amfana da abin da malam ya rubuta hakika na san karanta wani littafi yana ɗaukar mu lokaci amma da manufa muke yin sa eh da manufa muke alhamdulillah akwai malamai da yawa ana tafsiri kuma kowa ya wani ma ya ya haddace Qur'anin gaba ɗayansa kuma haka yake zubo shi kawo bayanansa duk muna da su alhamdulillah amma ina so mu amfana da ma'anar wannan littafin shi yasa na makalkale masa mu karanta saboda abin da ke cikinsa akwai dama da za a je a yi ta bincike mai zurfi akan ayoyi duk a zo a ta zube ba kamar da malamai da yawa suna yi Allah kuma ya saka wa kowa da alheri Allah sa duk abin da ake shiga kwakwalen mutane kuma Allah ya sa a amfana da shi. Malam yake cewa yukhbiru ta'ala a waɗannan ayoyi Allah yana ba da labari an umumin mulkihi wato gamamman mulkinsa, sarautarsa, al'azim mai girma, alwasi inda kuma yake mai faɗi ya yalwaci komai da komai. almustalzim tadbirahu wanda in har ka karbe hakan ka yadda da shi kasan Allah shine ya mallaki komai kuma mulkin nasa ya shafi komai da komai to wannan mulkin ya lazimta cewa lalle mai wannan mulkin shine ke gudanar da shi idan ya mallaki abu gudanar da shi ai abu ne mai sauki a gunsa ina ce motar ka kai kake kula ta kai kake ja kai kake kaza da kaza ko gidanka kai kake shasharewa ka gyara fulawoyi kai mai ba kai kake tafi da shi ba ka sa dokoki za a yi kaza ba za a yi kaza ba haka ne to komai da ka gani na sammai da ƙasa da abin da ma baka gani ba da abin da ka ji labari da da abin ma da baka taba jin labarinsa ba to duk mallakar Allah ne kuma Allah shine sarki mai mallaka akan dukka to in ka yadda da haka wannan abun yastalzimu tadbirahu cewa shi ke gudanar da wannan abun yake a sarrafa shi bi jami'i anwa'i tadbiri da dukkan nau'o'in gudanarwa eh gudanarwa wa tasarrufahu bi anwa'i tasrifi kuma da wannan mulkin yana lazimta cewa Allah shi ke tasarrufi da abu shi ke tsara komai komai da gwargwadonsa ya ɗaga ya sauke ya ƙara ya rage ya fifita wani ya ƙasƙanta wani ya arzuta wani ya talauta wani yau iska gobe ruwa sanyi zafi wani gun ƙanƙara wani gun iska mai ta'adi wani gun ruwa mai lalata musu komai wani wurin ai volcano wani wurin ƙasa ta tsage gari ya shiga ya halaka haka Allah yake abinsa wani wurin ruwa ya ɓuɓɓugo wani wurin ba sa ganin ruwa kwata-kwata wani wurin sahara ne wani wurin ba ko bishiya to duk mallakar Allah ne yadda ya ga dama haka yake gudanar da lamarinsa ya kai bawa ka san haka in kai imani da shi amfaninka in baka yi imani da shi ba sarautarsa tana nan ta shafi ko ina da ko ina an gane zancen yawwa wa tasarrufahu bi anwa'i tasrifi qadaran wa shar'an yawwa wajen abin da ya shafi kaddara da halitta da kuma abin da shafi shari'a umarnin da zai bayar shi ya halitta shi ne ma'anin ƙadar yawwa komai na halittar shi ke tsara shi shar'an kuma shi ne mai ba da umarni shi ne mai hanawa shi ne ake nufi a nan fatasarrufuhu a shari gudanarwarsa da tasarrufin da yake yi ta ɓangaren shari'a shine an wasa al'awwalina wal akhirin ya bai wa mutanen farko da mutanen ƙarshe umarni mutanen farkon nan su ne ahlul kutub as-sabiqa waɗanda aka biyo littattafai da suka gabata wallahi da waɗanda za su zo daga baya ma'ana da wanda suka biyo bayan waɗancan shi ake nufi ba nan gaba ba nan gaba daga zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani littafi kuma da zai zo alqur'ani ne na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine manzon ƙarshe allahi kan yana nufin masu bin waɗancan na baya To, menene umarnin da ya musu? Ya yi musu umarni da taɓuwa da su ji tsoron Allah, su kiyaye dokokin Allah, su sanya makari da zai hana su shiga wuta. Wannan taƙawa almutabammina lil amri wan nahyi wadda ta kunshi umarni da hani wa tashri'il ahkami da shar'anta hukunce hukunce wal mujazati liman qama bi hadhihi al wasiyya bis sawab cewa za a bada sakamako ga wanda wato ya tsayu ya yi aiki da wannan wasiya za a bashi lada wal mu'aqaba liman ahmalaha wanda kuma ya yi sakaci da ita ya watsi da ita bai damu da ita ba bai aiki da umarnin ba bai ki hannuwa daga hani ba to shi kuma za a yi masa uquba wa dayya'aha wanda ya tozartar da ita da wace irin azaba bi alimil azabi azaba wanda take mai radadi wali hadha qala shi yasa ya aiko wannan barazana mai ƙarfi da tsoratarwa wa in takfuru ga dai umarni an baku shine a ji tsoron Allah a bi dokokinsa rayuwar ku bi ta yadda shi yake so ba yadda ku kuke so ba wa in takfuru in ku kuka kafirce bi an tatruku taqwallahi kuka bar taqawar وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا kuka hada abinda Allah bai saukar muku hujja a kansa ba kuma dama Allah baya saukar da hujjar abauta wani tare da shi wannan malam yunazzil bihi alaikum sultana ba kaidi bane da sai an same shi sannan laifin ke zuwa a'a yana gaya muku ne duk abin da aka hada shi da shi to Allah bai saukar da hujja a kansa ba yau don haka babu hujjar mutum ya shirka da Allah fa innakum la taburruna bidhalika illa anfusakum ba kwa cutar da kowa da yin wannan shirka da kuma kin bin dokokin Allah sai kanku kuke cuta wala taburruna Allah shay'a ba za ku cutar da Allah da komai ba cuta ba ta isa ga Allah wala tanqusuna mulkahu ba kuma za ku tauye masa mulkinsa ba da mallakarsa walahu abidun khairun minkum wa a'zamu wa akthar yana da bayin da suka fi ku alheri kuma yana da bayin da su suka fi ku girma da yawa eh sun fi ku girma girman daraja sun fi ku girma girman jiki sun fi ku yawa ta bangaren adadi haka in ku yan kaɗan kun kafirce to Allah yana da bayi da suke bauta masa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a hadisi ingantacce yadda mala'iku suke bautar Allah kai nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya karɓo maka sallah da za a sanya ta hamsin a yi ne da dare sai ka yi sallah sau hamsin aka tausaya aka rage suka koma biyar amma da ladan hamsin biyar amma da ladan hamsin a cikin awa ashirin da hudu da shekarun da Allah ya ɗaukan maka da kwanakin da za ka yi makonnin da za ka yi watannin da za ka yi da shekarun da za ka yi a cikinsu Allah ta'ala ya baka umarni kuma an sa lokacin da za ka yi masa kaza ka yi masa kaza an baka sauran lokacin ka ci abinci ka sha ka yi abin da za ka yi da morewa aure jin daɗi bacci da duk abin da kake so cikin haddin halal kar ka aikata abin da yake haram ko a cikin wasu bayin na mala'iku kenan akwai wanda ko in ce su mala'iku gaba ɗayansu ba sa ci ba sa sha haka Allah ya yi su domin su bauta masa akwai wanda tun da aka halicce shi yana sujada bai ɗago ba akwai wanda tun da aka halicce shi ruku'u yake yi akwai wanda yake tsaye akwai wanda aikinsa subuhun quddusu faɗin tasbihi tun da aka halicce shi kuma wani zai shekara sama da miliyan ba irin saka lissafin duniya ma shekara talatin arba'in hamsin ka haƙura ka bauta wa Allah ya gagara to kai ɗin nan in ka ce ma ba za ka yi ba ka ce kafirci za ka yi kana ganin kafin ƙarfin a ɗora maka doka je kai ta yi. Allah ba bukata yake na wani abu ba, ma'ana ba bautar yake bukata ba ta wani amfani da zai zo masa, ko kuma mulkin sai ƙara ƙarfi har wasu su zo su shaida cewa ya isa. A'a, ku ɗin sai dai ku yi kanku shaida, ba wai ku yi wasu halitta da suke bautar Allah ku yi musu shaidar cewa ku kun isa ba. shi ya riga ya halicci waɗanda suke bauta masa bautar da ba sa saba masa su ne mala'iku suna nan a fadarsa shigansu da fitarsu mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu labari akwai daki a sama ko gida a sama wurin bauta a sama wanda Allah ta'ala ya ware mala'iku suna shiga su bauta masa a kullum dubu saba'in suna shiga su yi bauta su fita kuma in suka fita ba za su dawo ba har duniya ta tashi wasu dubu saba'in din ne za su shigo yanzu kaga ka lissafa kwanakinmu ka lissafa kawai iya naka kaddara shekara arba'in kake da shi yanzu ko hamsin ko su ɗauki hamsin ka lissafa dubu saba'in sau kwanaki kwanaki a shekara ɗari uku da sittin ko to sau kuma hamsin nawa za ka samu wannan adadi iya abin da ɗan adam zai iya surantawa to a kullum ana bautawa Allah daga kai in ka kafirce ka ki babu abin da zai rage wa Allah a mulkinsa a shugabancinsa a sarautarsa a ikonsa kai ɗan adam wallahi ba komai bane da zai wa kansa faɗa waɗannan ayoyin ya saurare su ya ji da irin wannan ma'anonin da malamai suke fito da su ka suranta cewa babu abin da za ka yi wa Allah ko wata cuta ta same shi don baka bauta masa ba irin mai sarautar duniya ba ne mai sarautar duniya yana buƙatar masu raka shi zuwa wani wuri don a san shi ne sarki ko ba haka in ya tafi shi kaɗai sai a yi mamaki naka dole akwai masu rakiya akwai masu zama a fadarsa akwai wanda in an zo ganinsa sai sun fita sun ga waye sai su zo su gaya masa saboda bai sani ba kuma mutum zai zo da wani abu a zuciyarsa ya zo ya zauna a gaban shugaba na duniya yana kallonsa bai san me kawo shi ba sai ya tambaye shi me ya faru to wannan lamari a gurinmu ne mu a duniya Allah ba haka yake ba sarautarsa tana da ya san komai komai mallakarsa ne kuma ana bauta masa bautar da ake masa tsawon ake bauta masa ba karhan ba yawa tsawon dukkan masu bauta masa daga cikin mala'ikun nan kowa cikin kwaɗayi yake bauta masa saboda ya yarda Allah ɗin ya isa a yi masa haka kai kuma so ake kaɗan wannan abun kai ma ka bauta wa Allah da kwaɗayi kana mai sa ran kuma zai baka lada shi ya maka alkawari ka zo ka zauna a duniya iya wannan kwanaki ga sharaɗi ka bauta masa ya maka alkawarin zai baka lada ya saka aljanna kuma kai ta laifi ne maka afuwa yau ka yi gobe ka yi duk ma afuwa ya kamata a ce wannan ya ishe ka wa'azi ka bi Allah kar ka bari a saka a wutar jahannama domin in an sa ka to haƙiƙa Allah dai bai ragu da komai ba kai ne ka cutar da kanka muti'una lahu waɗannan bayi nasa masu da'a gare shi khabi'una li amrihi sun risina ga umarninsa wani hada rattaba ala zalika qawluhu shi yasa ya biyo bayan wannan da faɗin su da yace wa in takfuru in ku kuka kafirce kuka ki takawa kuka yi shirka fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh to duk abin da ke cikin sammai da ƙasa duk mallakar Allah ne wa kana Allahu ghaniyan hamida kaga duba irin sunan da ake amfani da shi a ƙarshen ayoyi kullum nace ku rika daukar darasi dangane da waɗannan abubuwa ko kuma babu mai iya fassara ma wannan yadda ya kamata irin malaman da suka san tauhidi za su haɗa ka da Allah ka ji girman Allah kaga in ana maganar gafarta zunubai sai ka ga an kare da ko ghafurur rahim ko afu in ku ana zancen wadata ko sai a kawo maka wasi'an hakima da kuma wannan ganiyan hamida an fahimci abin yawwa Allah kenan malam yake fassara yace lahul judu alkamilu kyautayi shine ya zama mai kyauta shine aljud yawwa shine aljawad yana da kyauta alkamil cikakke bai taɓa siffantuwa da rowa ba, wal ihsanu shamil da kyautatawarsa har yanzu shi ne ƙari a kan abin da kuke bukata, shi ma mai faɗi da ya shafi komai da komai, shi ne shamil, ya haɗa kowa da kowa. As-sabir min khaza'ini rahmatihi wanda yake fitowa daga taskar rahmar Allah ta'ala, allati la yanqusuha al-infaqu wanda bayarwa baya rage ta babu wani mutum a duniya wanda bayarwa ba ta rage masa dukiya ko akwai inda dukiyar duniya ce kana bayarwa tana raguwa sai dai a babun kwadaitarwa na ka rika bayarwa din annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana Allah yana mai wa mutum idan yana ciyarwa saboda wato ka rika jin ciyarwar tana da amfani ko a duniya idan mutum ma yana da sakaci akan yadda da sakamakon lahira na abin da za a bashi ko da wai ba kokonto ba ne to ana gaya masa cewa a nan duniya ma za ka samu amfanin ciyarwar da kake da taimakawa da kake haka duk wanda ka- yake taimakawa mutane to za ka ga Allah ta'ala yana taimakonsa ana fahimtar wannan zancen sai ce wala yaghibuha nafaqatu shine dai nafaqatun bayarwa da ciyarwa da ba da taimako baya ragewa yaghibu ai yanqusu yawa baya rage abinda Allah ya mallaka sai ɗauko wata magana daga hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga hadisin Abu Huraira cewa yaminullahi mal'a hannun Allah a cike yake kuma sannan ya siffanta ya ce saha'ul layli wan nahar shi mai yawan zubowa ne da alherai da kwararowa dare da rana haka yake ta zubo wa mutane arziki yadda ya zo a hadisin an karanta shi saha'un al-laila wan nahar saha'un yawa da tanwini sai ya zama al-laila wan nahar zarafi ne ma'ana asalin saha'u sinun ne da ha yawa siffa ce ta yawan zubowa shine insibabi as-sabbu bi kasra abu ya rika zubowa da yawa ba digowa ba ai ko ba haushe in yace digowa an san kaɗan ne ko ko zirarowa duk kaɗan ne hmm? malalowa ko a kwance yake zuwa ko in ka in ka ji an ce kwararowa to ba dama ka iya lissafa kwararowa to shine ma'anan insibabi yadda ruwan sama wanda kuke cewa kamar an zubo da bakin ƙwarya to ne shine kwarara to haka Allah yake kwarara arziki ga bayinsa a kullum kowanne kifi zai samu abin da zai ci kowanne zaki kowace kura kowanne kyarkeci kowaye zai samu wani abu ya sa a bakin salati in mai salati ne. ko kowa zai samu wani abu ya ci kuma duk Allah ne yake bada wannan abinci babu wanda ake manta shi da kiyashin jikin katangar gidanka da tumakin gidanka da ka ɗaure sai musu abinci kai ne sababi in baka sayo ba ma Allah maɗauki la Allah ya hore musu wani abu za su fita za su tsinci nan za su tsinci wannan aikin da Allah yake na ciyarwa to ita ce Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake siffantawa a wannan hadisi al-laila wan nahar haka Allah yake bayarwa babu lokacin da baya bayarwa shine saha al-laila wan in kuma aka yi da idafa saha'ul laili wan nahar shi ma haka an karanta nawwa law karshen hadisin har ya ce ara'aytum ma anfaqa منذ خلق السماوات والأرض kamar da abu yake a hadisin abu huraira ba ku ga abin da Allah ya yi infaki ba tun daga lokacin da ya halicci sama da ƙasa akwai wani da zai iya tuno ya yi iya wato surantawa a ƙwaƙwalwarsa ga irin abin da Allah ya shiyar ai babu wani ma a gidanka baka san an ci da shi wani abu ba ta yaya za a yi ka san wani abu ba a gidanka ba don haka Allah shi kadai ya bar wa kansa wannan ilimin ya jama'a haka Allah ta'ala shi ke ba wa kowa kuma a nema a wurinsa tun da ya halicci sammai da ƙasa yake ciyarwa yake bayarwa yake amfanarwa yake zubowa amma abin duk da yake zubowa ɗin bai taɓa raguwa ba ba wai bai ƙare ba fa kuna gane hausa ba wai bai ƙare ba yaminullahi mal'a hannun Allah a cike yake yana ta bayarwa kuma duk abin da yake bayarwa tun daga ran da ya halicci sama da ƙasa aka zubo halitta daban-daban a ciki yake ci da su yake shawar- shayar da su kuma har yau abin bai ragu ba ba wai fa bai kare ba fa ku gane bambancin bai ragu ba ma kwata-kwata In ba Allah ba wa zai wannan In ba Allah ba wa zai wannan Mm. so wanda yake wannan shi za ka yi wa gori kamar kana ganin in ka yi masa da'a ma taimakonsa kai ana ma wa'azi ka zo ka bi Allah kana wani izgili da wani girman kan tsiya kamar wani abu ne kai kamar kai ka halitti kanka da wani an takura maka mu an dame mu fita daga duniyar in an dame ka akwai inda za ka iya zuwa ta inda za ka iya fita daga mulkin Allah to Allah ɗin shi ya yi ka kuma dole ka bi shi kuma in baka bi shi ba wallahi wuta zai samu mutum shi ya yi ka shi ya mallake ka haka ya ga dama ba wata kotu da za ka yi shi ƙara ba wani human rights dole ne kai bawa ne ya kamata musulmi duk ya fahimci wannan abu sai ga yanzu mutane ana musu nasiha a zo ai kaza ai kaza mutum yana wani nuna wata isa shi zai abin da ya ga dama zai na'am ka yi wa malami haka amma ai ba za ka yi wa Allah ba ba za ka yi wa Allah ba in kana kafa hujja da rahamar Allah da tausayinsa to ai kuma kar ka manta da cewa yana da ukuba اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم جامن أبو هذا سذاك غدا لوكشي غدا ya zama suna kwakwalwarka ba wai ka ba da duk kun dame mu da wa'azi da zafi ku bar musuluncin nan fa sauki ne da shi yana da sauki amma dole sai kai in ba kai ba Allah wuta zai saka ba magana ce ta jin daɗin ka sai da kaga dama ba amma malami mai wa'azi ba shi ke hukunci da abin da ke zuciyarka ba dan bai sani ba, amma dama taimaka maka yake, ka ga girman Allah, ka tausaya wa kanka, ka matso kusa da Allah, wannan afuwar da kake gani, Allah sai maka ita. An gane? Yawwa. Kuma, sai mu ci gaba dai, zancen namu yana. Faɗakarwa dole ne, eh, faɗakarwa dole ne, eh, amma yana sa mutum damuwa irin abin da za ka ji wasu mutane suna faɗi a zamanin nan namu ba saboda rashin sanin girman Allah in mutum ya san girman Allah ba wai ana tura ka ka zama ɗan zafi da hayaniya ba alal aƙalla ka san cewa kai bawa ne shi ne taimakon da ake maka ka san cewa kai bawa ne in ku aka ce bawa to bawa ba shi da wani yanci nasa sai abin da ake so yi Allah ya ƙara lullube mu da ihsaninsa. To Allah mana yake cewa lawish jama'a ahlus samawati wa ahlul ardi awwaluhum wa akhiruhum da mutanen sama wannan mutanen sama in nace mutane ana nufin halittun sama waɗanda suke zaune a sama rayuwarsu a sama so ake nufi mala'iku yawwa mala'ikun Allah wanda ba mu san adadinsu ɗin nan ba, da wani da muke zaune a nan bayan ƙasa da aljanu tun na farkonsu har na ƙarshe, da za su haɗu, fasa'ala kullu wahidin minhum ma balagat amanihi, in kowa zai roƙi Allah matuƙar abin da burinsa zai iya kaiwa. Kun tuno abin? Matuƙar abin da burinka zai iya. yanzu aka ba aka ba kowa exercise book a cikin ku ya rubuta ƙarshen burinsa ina son kaza ina son kaza in aka zo gobe za a karɓa cewa za a bari sai bayan sati ba mu ƙara rubutu ba ko ba ka ba a ɗabi'ar mu ta ɗan adam za a kai ne kullum aka zo karɓa za ka ce baka gama ba saboda tsabar zari so kake komai a baka to wannan abin da za ka iya tarawa shine mablagu amanik to inda za ka tattaro shi gaba ɗaya ka ce ya Allah ina so a bani kai ka faɗa ni in faɗa duk nunan mu faɗa duk duniya duk ɗan adam tun daga annabi adam har ƙarshen ɗan adam da za a halitta nan gaba duk kowa ya faɗi nasa aljanu ma su faɗa mala'iku duk su faɗa su ya Allah a bamu kaza a bamu kaza kowa ya shiru ba wanda ya san abin da ɗayan ya roƙa. Wani ya ce duniya irin wannan ya Allah ina son guda miliyan ɗaya. Kowa ya faɗa, to me zai faru? Ya ce ma na ƙasa min mulkihi shai. Wannan abin in ya ɗauka ya baku, to bai rage komai a mulkinsa. Gaskiya ɗan adam bai san Allah ba. da ɗan adam ya san Allah da bai wannan tasarrufin da yake ba ko da ya gyara halinsa da ya lazumci taƙawannan da Allah ya bada umarni ga mutanen farko da mutanen ƙarshe cewa su yi ta sai ce zalika bi annahu dan me saboda Allah shine jawadun wajidun majidun in ji wani zance na malam sa'i shi jawadun ne mai yawan kyauta wajidun ne mai akwai ne sannan majidun mai girma ne ya fi wato ya fi ƙarfin a zo binsa ya ce babu ko kuma ya tunani kafin ya bayar ko ya ga in ya bayar yanzu wani abu zai ragu saboda tsabar majisti girman nasa ya wuce bi da kake tsammani ba kama san shi ba ballanta na ka iya suranta girman Allah da haka shi menene shi jawadun kaga babu ruwa ko wajidun laysa faqiran ko majidun laysa dani'an ba makaskanci bane makaskanci shine wanda zai yi kyauta sai ma yayi tunani sai an sake lissafi sai an yi kaza in na bayar zai kare to Allah ba haka yake yawwa jawadun wajidun mene kuma majidun mm. sannan yace ata'uhu kalam bayarwarsa magana kawai zai sai a baka wa azabuhu kalam haka maganarsa magana ce abin nan kai azabarsa magana ce zai kawai sai azabtar da mutum inna ma amruhu gashi nan fassararsa إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون duk abin da yake so kawai in ya ce ya kasance sai ya kasance a yi rumfa guda dubu nan a yi sanyi a yi zafi yana faɗa kawai sai abin ya kasance haka Allah yake ba irin ka bane sai an yi bil sai an yi waye sai an sa hannu sai an yi meye sai an tattaro nan a sayo kaza a shirya kayan aiki jama'a ku san Allah fa wallahi mu dunguma mu san Allah mu dunguma mu san Allah Allah ba abun wasa bane sai ce wa min tamami zinahu daga cikin abin da zai nuna maka cikar wadatar Allah annahu kamilul awsafi cewa shi mai kammalallun siffofi ne ma'ana babu wata siffa tasa wadda take akwai na ƙasa in ya ce maka ghaninun fahuwa me yattasifu bi akmali alzina yawwa wadatar tasa to mafi cika ce yanzu an ce maka wadata irin ta dan adam ai za a ce wani mawadaci ne amma wani ya fi shi ko wani mawadaci ne amma wani ya fi shi to shi ne ya fi kowa wadata duk wanda ka gani da wadata shi ya bashi kuma wannan siffar ta wadata kammalalliya ce a wurinsa babu na ƙasa a ciki domin babu ranar da babu ita kuma babu ranar da za a ce babu ita ma'ana babu ranar da ta wuce da za a ce Allah ba shi da wadata sannan daga baya ya samu babu rana da za ta zo wadda wadatar tasa za ta gushe kaga ku babu mai irin wannan siffar mai kamala ke haka nan iliminsa haka nan komai nasa siffofinsa dukkan mallallu ne shi ne abin da ke nufi kamilu al'ausafi id domin kuwa lau kana fihi naqsun bi wajhin min alwujuh inda akwai wata tawaya ta kowace irin fuska la kana fihi naw iftiqari to da zai zama yana da wani nau'i na bukata ila zalikal kamal cewa yana neman a samu wannan kamalar ta zo amma kullum a kamala yake bai taba na ƙasa ba bal lahu kullu sifati kamalin yana da kowace sifa ta kamala wa min tilka ko wa min tilka sifa kamaluha kuma daga wannan sifar ta kamala din to wanda ta fi cika a cikin ta ita ce wanda yake da ita kamar mu gane nan can ba hmm? ku gane larabcin ku ya ce lahu kullu sifati kamalin duk wata sifa ta kamala to yana da ita to in ka zo kuma ɗaiɗaikun siffofin inda za ka bi su wa min tilka sifa kowace sifa in ka ware ta da kallanta muke in ka kalle ta to ita ce akmaluha an gane duk siffofin dama na kamala ne to kuma kowace ɗaya ba wai iya kamalar ta mallaka ba ko take da ita a'a ita ce akmalu abin da ake da shi to duk nasa ne aba mana wa min tamami ginahu daga cikin abin da zai nuna maka cikar wadatar Allah annahu lam yattakhid sahibatan shine bai taɓa riƙar mata ba babu wala waladan bai taɓa neman ɗa ba saboda me ana neman mata ne saboda me saboda bukata saboda bukata bukatar jin daɗi bukatar ƴaƴa ko ba ka bane bukatar mataimaki ka je aiki ka dawo kana so ka samu abinci a shirye saboda me kana bukatar cikin ka ka sa wani abu wanda baya buƙatar komai ai kaga ba buƙatar mata an fahimta baya ci baya sha baya buƙatar komai a kowa kullum shekara sai mu zancen me ma'anar as-samadu ko to me ma'anar as-samad allazi la jawfa lahu allazi la ya'kulu wa la yashrabu ko gaba ɗaya dai mawadaci ne babu abin da yake bukata sannan kuma babu dama wani ya rayu in ba da shi ba baka isa ka fita daga mulkinsa ba baka isa ka je ka haɗa kai da wani wanda ba shi ba ka fita daga ikonsa ka je ka nemi wani ubangijin ka bauta masa kai fushi da shi baka isa ba iskar tasa ce rayuwar tasa ce ƙasar tasa ce inda zaka taka duk abin da kake gani nasa ne ba wanda za ka je ya tsaya maka makwafinsa babu shi ka dole ne ka zama bawansa dole ne ka bauta masa dole ne ka miƙa masa wuya shi ne Allah daga cikin kamalar rashin buƙatarsa da wadatarsa shi ne baya buƙatar mata wala waladan baya buƙatar ɗa duk mai ɗa yana son ɗansa ne don wata ran ya zo ya taimaka masa ko ba ka wani shi da ɗan adam ɗabi'arsa ke kullum fatansa Allah ya sa ku samu masu yi muku haka ake cewa ko saboda me yake jawowa to ka nemi wani ka sa ran wani ya zo taimaka maka ai bukata ce don haka kai fakiri ne ba gani ba ne wala sharikan Allah ba shi da abokin tarayya da yake taya shi wani abu duk abin nan da kake gani wani wurin kamar da nake faɗi ɗazu ɓangarorin duniyan nan kaga wani wurin ana zafi yanzu zafi muke ciki in ka je wata ƙasar yanzu sanyi ake kuma kowanne da miƙdarinsa har masu ilimi sun gano za a gwada celsius kaza celsius kaza ko duk inda ka je ɗin duk wannan celsius ɗin duk da sanin Allah miƙdarinsa gwargwadon sanyin da ba zai halaka ku gaba ɗaya ba tashi gurgudan zafin da ba zai halaka ku gaba ɗaya ba rana zafinta da za a batta ta matso kusa menene zai faru wasu abubuwan duk da suke gaba toyewa za su annabi sallallahu alaihi ya siffanta mana hasken zatin Allah da Allah ta'ala zai buɗe shi لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه هكا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل سبحات وجهه حسن فسكر الله تعالى إن ذا أبو إيشي يتري hijabi, to duk abin da basarinsa ma'ana ganinsa zai kai zuwa gare shi to duk da sai ya ƙone duk sai ya ƙone gaba ɗaya duniya za ta ƙone in za a bar hasken zatin Allah ya bayyana da annabi Musa ya nemi ya gan shi me ya faru sai da Allah ya masa lan tarani ba za ka gani ba saboda kwaɗayin ɗan adam amma duk da haka sai ya ce walakin zur ilal jabal shi kaga duk da annabi ne kuma ɗan gata Allah ya magana da shi Allah ya so nuna masa ayoyi sai ba shi dama ya ga girman Allah. Ikrima a cikin tafsiri na wannan aya yana cewa Allah ta'ala abin da ya bayyana daidai girman ummula, ne ummula yankan yatsa yankan yatsa na ɗan ƙuri a gani shi ɗan ƙuri yankan yatsa na sama nan to iya abin da ya bayyana shi amma me ya faru فلما تجلى ربه للجبل جعله دك تدوس إن يرغرغو شيء قبالي mountain babba sai ruguce ba zai iya ɗaukar abin da ya gani ba wa kharra Musa sa'iqa shi ma hakan Allah ya so ya bar shi ne in dutse a matsayinsa na dutse zai ruguje kaga jikin ɗan adam min babin aula rididdigewa zai yi to amma sai Allah ya bar shi ya suma kawai da ya farka mai yace su baye kamar yasu ya Allah ba zan ƙara ba don haka wannan yana koya maka darasi shi yasa musulunci ‘ya'yan uwana komai nasa ya giri ne akan wannan maganar aƙidar ta zuci ka gaskata Allah ba sai ka je ka binciko wani abun ai ba za ka iya bincikensa ba me kake so ka bincika ya faɗa maka shi ya kaza in ka isa ka nemo wani wanda ya yi in ba ka yadda ba ya faɗi shi ne ne kaza duk abin da ka gani duk wani abubuwan da ake zuwa yanzu ake sanin su ta hanyar sciences a binciko in an tafi mars ko an tafi kowace duniya dai da suke tafiya ko mun sai su je su samu babu force of gravity ko ba haka bane me yasa anan din akai saboda Allah ya tsara cewa dan adam anan zai zauna kuma ga irin jikin dan adam ga yadda yake kun ina ba da wani misali ku duba ku ga iska ta tazo ta rusa gini ta daga kwano amma dan adam yana gudu da balan har ya shiga gida ya kuya ana yin wannan a ɗauke bishiya a ɓuɓɓuke ta saboda Allah ta'ala da ya sanya ɗan adam a duniya nan ya masa wannan balance ɗin na ƙafar da zai tafi yadda ba da gaggawa komai zai halaka shi ba in ya tafi wani wuri ku gan su ayi suna nuno muku in suka tafi can saman da suka je yan sama jannati kuke ce musu ko eh wannan fa kawai fassarar Allah ji dan malam Abubakar Imam ina bin shine ne wannan fassarar Allah ya gafarta masa yan sama jannati ake cewa masu zuwa space in suka je balance ɗin yadda rayuwa na ta zama take mana nan a duniya da iskar da zaka shaƙa da yadda Allah ya maka abubuwan da za su kare iskar ma ta shiga sannu sannu duk wannan abun in ka je can wani wurin ba haka zaka samu ba wani wurin miliyoyin shekaru Allah kawai ya sani ya halicce su ya bar su haka duniyar su ce mulkin sa ne haka ya ga dama ku ɗin fa ku ƴan kaɗan ne haka ya ɗora ku a wannan gurin da ake cewa duniya shi ne aka rika aiko muku manzanni kuma aka yi muku alkawari wata rana za ku mutu za a halaka wannan duniyar za a koma kuma a sanya ku a wani wurin ku ta jin daɗi har abada me zai hana ka yarda da wannan abu haka shi ne abin da nake faɗi duk musulunci na yana da alaƙa ne da wannan imani ka yarda da Allah ka gaskata Allah za ka ga abin mamaki kuma za ka ji daɗi zuciyarka da kwanciyar hankali da komai za ka samu karkace mana lokaci ya yi ina za mu tsaya ya ce wa min kamali ko a mun yi wala sharikan yawa wala sharikan Allah ba shi da abokin tarayya fi mulkihi a mulkinsa wala zahiran menene zahiran mataimaki yawa wanda zai taimaka masa ya riƙe masa nan a lokacin da yake kula da wannan duniyar haka yake kula da da rana haka yake kula da wata haka yake kula da komai kuma kamar da muka ambata lokacin babu zancen ai distracting attention ɗinsa ina ta so in daina turancin nan a ɗauke masa wato abin nan me za ku ce attention ne to ai ba Allah ba hankali ake siffanta shi da shi yawwa ba dama Allah ta'ala a ce wani na magana a wata ƙasa yana jin na can baya jin na nan duk duniya duk halittarsa duk inda ake wani abu yana sanadi shi duk motsin wani halitta a ko'ina yake a cikin ruwa ko a cikin ƙasa duk ya san da shi adadin macilan da suke wani rami duk ya sani kai Allah fa ba ku daina kwatanta shi da dan adam shi sa wallahi babu mutumin da ya kauce wa hanya irin masu falsafa da ilmin kalam sun ki tsayawa su fahimci Allah suke kore masa siffofi suna tsammanin irin siffofin ɗan adam ne ya siffanta kansu da su siffar Allah fa daban yake duk inda kake tsammani ba haka yake ba to Allah ta'ala ba shi da mataimaki da yake taimaka masa riƙe wata ƙasa a wani wuri ko wani ɓangare a kowane lokaci kuma haka ya duniyan nan kamar yadda ya ambata mana Allahu Allahu allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da tilas ginshiƙai da suke riƙe da saman ba haka suke babu wani ɗan taurin kai da ya taɓa binciko wani daban abun ba wannan information ɗin ko akwai wani mutum ya je ya binciko mana ce a wannan zancen duk ba haka bane gashi sai ya kawo mana filar ya kawo hotonta a yanzu kamarori duk ga sunan kullum fitowa suke koma ya jama'a ku yarda da Allah a yarda da Allah fi mulkihi a mulkinsa, wala zahiran ba shi da mataimaki, wala mu'awinan ba mai taimakonsa wajen gudanar da komai. Wala mu'awinan lahu ala shay'in min tadabiri mulkihi ba shi da deputy director. Ko? Yau a duniya ne komai da deputy. Kowane mai jagoranci akwai mataimaki, saboda mulkin da ake yi ba za a iya riƙe komai ba. iya abin da yake kewaye da mutum in ya shiga ɗaki fa ba abin da yake gani sai na wannan ɗaki dan an sa masa kyamara ya hango an yi kaza can an yi kaza can kaga wani abun aka taimaka amma Allah ta'ala baya buƙatar kowa ya gaya masa halin da wani yake ciki yanzu ko nan bai isa ka aje kowa ka fuskanci Allah ka roƙe shi ba yin shi za ka zo ka ɗauki wani ɗan adam ka ɗaga shi ka ce ya Allah sai dan albarka sun wani ka ba mu ni ba ni da ikon da zan nema a gunka Allah ba haka yake ba Allah ba sarkin garin ku bane Allah ya kyauta a san tauhidi jama'a yace wa min kamali ginahu har yanzu daga cikin abin da zai nuna maka cikar wadatar Allah iftiqarul alamin ulwi was-sufli fi jami'i ahwalihim wa shu'unihim ilayhi buƙatuwar da duniyar sama halittun sama da halittun ƙasa a cikin duk irin yanayin da suke ciki buƙatuwarsu zuwa gare shi kuma a cikin komai nasu a cikin komai nasu suna buƙatar Allah za su roƙe shi ba za su iya ba suna buƙatar kaza ba za su iya ba a ko'ina suke wasu alihim iyahu da kuma roƙon da suke masa jami'a hawa'ijihim duk buƙatunsu sai sun koma sun roƙe shi الدقيقة والجليلة koyayyu da bayyanannu shine masu siririn da ba kowa zai iya gani ba to duk Allah ya san da su haka nan kuma bayyanannu faqama ta'ala bi tilkal matalib Allah ya tsayu da wannan ya amsa masu bukata wannan bukatun nasu wal as'ila da wannan roƙon duk da suka yi wa aghnahum ya wadatar da su wa aqnahum wa huwa aghna wa aqna ku da fada a suratu an-najm aghna ya wadatar aqna ya mallaka daga alqinya qinya shine a baka mallakar basic da kuma usulin bukatunka kana da gida kana da gona kana da kaza kana da kaza wannan shi ake cewa mene qinya abubuwan da ka sayo don ka mallake su me yasa a babin zakka ake cewa duk abubuwan da aka saye su lilkini ce to babu zakka a kansu ko ka sai mota ta hawa ka sai gida dan ka zauna ko ka sai fili za ka yi gona abin nan wata gona da za ka rika ko wata noma na musamman ko hutawa ko makaman gidan gona kamar da kuke cewa duk waɗannan in ba na sayarwa ba ne to babu mai a cikinsu ba zakka dole shi ake cewa mene ƙinya ma'ana Allah kamar da wasu malamin kuma suka fassara ma'anar aqna shine arba ya wadatar da su kuma ya yardar da su ya yardar da su biyu na cikin ma'anonin da malamai suka fassara me ake nufi da wannan aqna shine aznahum wa aqnahum wa manna alaihim bi lutfihi wa hadahum kuma shine ya musu baiwa da tausasawarsa a dalilin tausasawarsa ya musu bai wannan duka ya ba su ilimi ya ba su fahimta dabbobi ba su da hankali da fahimta ko Allah ya baka fahimta dabbobi ba sa iya magana yadda ɗan adam zai ji Allah ya baka magana harshenka ya motsa haruffa duk ka faɗe su motsin harshenka ya hagu ka faɗi wani harfi ya tsakiya ka faɗi wani harafin ya dama ka faɗi wani harafin ya ƙasa ka faɗi wani harafin leɓanka ya rufe wani harafin za ka faɗa duk wannan waye ya wannan abu in akwai wani sai a nemo shi shi ma sai ya da'awar cewa shi ya kuma babu Allah ta'ala duk shi ke wannan da haka shi ya mana wannan baiwar ya ba mu wannan ilimin ya ba mu fasahar da za mu gano ya ba mu sciences din muka binciko muka ga kaza muka ga kaza muka duk baiwarsa ce kuma wahadahum ya shiryar da su muna roƙon Allah ƙarin shirya wa ammal hamidu wannan fa duk fassarar me alganiyu ne duk zancen nan da muke fassarar alganiyu ne to menene fassarar alhamidu sai malam ya ce fa huwa min asma'illahi ta'ala aljalila sauran minti nawa kusa biyar a cikin da zaga nuna biyar wannan alhamid yana cikin sunayen Allah masu girma addal ala annahu huwa almustahiq li kulli hamdin wa mahabbatin wa sana'in wa ikram wannan suna yana nuna cewa Allah shine wanda ya cancanci duk wani yabo duk wata godiya wa sana'in wa mahabbatin da ƙauna da soyayya wa sana'in da yabo wa ikramin da karramawa da girmama shi ya cancanci a gode masa shi ya cancanci a yaba masa wanda ya yi ba shi ake yaba ba ya yi haka ya cancanci dole a yaba masa dole ne ka ce alhamdulillah saboda ya raya ka saboda ya baka ni'imomi yawa wa dalika limattasafa bihi saboda abin da ya siffantu da shi min sifatil hamdi na siffofin godiya din allati hiya sifatul jamali wal jalali wadda siffa ce ta kyau da kuma shi ma dai girma yawa haka dai kalmar girma take a gun fassara al jalal al azim al kabir ko duk mu fassara su da girma amma a larabci duk suna da bambanci walima an'ama bihi ala khalqihi kuma saboda abinda ya yi na ni'ima a kan halittarsa, minan ni'amin jizal, na ni'imomi masu yawa, shi ne aljizal, aljazila guda ɗaya, to jam'inta aljizal, fahuwa almahmudu ala kulli hal, Allah shi ne abin yabo a kowane yanayi, duk irin halin da kake ciki ka gode wa Allah, ka samu ka gode masa, baka samu ba ka gode masa domin ka wani. Oh, yawwa, kullum ka riƙa tunowa cewa Allah ya sa ka kafu wani ba wani ba kai ma kafu wani to wannan ya isa ka ce ya Allah na gode maka ko da ka rasa kai ma akwai wanda ya fi ka to shi ma akwai wanda ya fi shi to kuma Allah ya fi kowa don haka shi da ya bai wa kowa sai a gode masa wa ma ahsana qitirani hadain al-ismayn al-karimain sai mu tsaya anan mu gobe insha Allah mu karasa in Allah ta'ala ya kai mu ma'ana zai mana bayanin haɗa waɗannan sunaye wuri guda shi ma akwai wani zancen a ciki a haɗa alghaniyu da kuma alhamidu wuri guda wacce hikima sai a ciki insha Allah shi zamu ji gobe Allah ta'ala ya ƙara mana fahimta Allah ya ƙara mana ilimi Allah ya kimsa mana sanin sa eh mu san Allah mu san girman sa yadda zamu tsaya da haƙoƙin sa wa akhiru da amana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك